الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake halara majalisinmu na masallacin alburhan don karatun fikahun musulunci a cikin littafin al'ashimawi matan al'ashimawi na shekul allama abdulbari al'ashimawi al-rufa'i rahmatullahi ta'ala alai yau ranar alhamis goma sha takwas kenan ga watan arrabi'ul awwal hijira alif da dari hudu da talatin da tara ya zo daidai da bakwai ga watan goma sha biyu miladiya shekara dubu biyu da goma sha bakwai a karatunmu da ya gabata mun yi karatu a cikin farillan alwala yau za mu tashi a wurin da malam ya ce wa amma sunanul wudu'i fa thamaniyatun amma sunonin alwala su kuma guda takwas ne ghaslul yadaini awwalan wanke hannaye da farko da yace awwalan wato aikin farko da mutum zai fara ba wanke hannaye wancan wanda ya zo a cikin farillai ba wannan wanke hannaye na fara alwala ilal ku'aini zuwa wuyan hannu zuwa ko'i guda biyu na hannu shine iyakar tafin hannu wal madmadatu da kurkura baki walistin shaƙo da shekaruwa a hanci walistin saru da facewa wa huwa jazbul ma'i min al-anf wato shine hankada ruwa daga hanci hankaɗar ruwa daga hanci wa raddu mashin ra'si da kuma dawo da shafar kai wa mashin uzunaini da shafar kunnuwa biyu zahirihima wa batinihima zahirihima bayansu wajensu wa batinihima da cikinsu bayan bayan fatar kenan shine zahir cikin fata kuma shine batin wata jadidul ma'ilahuma da kuma sabunta musu ruwa wata tartibu fara'iduhi da kuma jera farillan farillan alwala din waɗannan abubuwa guda bakwai da malam ya lissafo mun karanta su a littafin ahlari kamar yadda ya gabata kurkura baki da shekar hanci da facewa waɗannan matsala ce ta saɓani cewa kurkura baki da shekar hanci sunna ne alwala ko farilla ne duk da cewa zahirin aya ba ta ambace su ba aya ta ambaci fiska ne da hannu da kai da kafa farillai kenan to amma wasu suna ganin ai baki da hanci suna daga fiska kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wanke fiska ya bar su ba kuma abin da ake nufi da sunna shine abin da barinsa ba zai cutar ba ma'ana ba zai lalata aikin ba a wannan babin kenan a babin a malaman fikihu in sun zo babin farillai da sunnoni suna nufin sunna shine abin da aikata shi baya bata rashin aikata shi baya bata aiki aikata shi kuma yana sababa lada annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin shekar hanci da kurkurar baki ba dawo da shafar kai shi ma matsala ce malikiya suna ganin idan mutum ya yi shafar kai karon farko ya ɗauka daga goshi ya tafi zuwa ƙeya to ya zo da wajibi tunda abinda alkur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum alkur'ani bai ce ba wamsahu wa ruddu sai ce kawai ma wamsahu ku shafi kawunanku tunda ku shafa aka ce kaga wanda ya shafa ya tafi zuwa ƙiya da hannayensa in bai dawo ba ma yayi shafa yayi abin da za a ce masa shafa da haka sai suke ganin karon farko idan mutum yayi to ya zo da abin da alkur'ani ya nema dawo da shi kuma da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to wannan zai zama shi sunna ne baya daga cikin farilla yayin da waɗansu suna ganin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin shafar kai da ya tafi kuma aka ga bai dawo ba da haka shi kuma aikinsa shi yake fassara farilla idan shafar kai farilla ne to yanzu ba za mu gane me ake nufi ba sai mun ga aikinsa mun ji shafar kai farilla ne amma ya yake shafar kai ga yadda yake shafar kai in ya haɗa hannayensa biyu sai ya shafa ya fara daga mafarar gashi zuwa ƙeya sannan ya dawo da su haka aka ga yana yi to yanzu wannan aikin nasa shi ya fassara mana wancan wajibin sai ya zama da kaiwan da komowan shine wajibin ba dalilin da ya raba kaiwa daban komowa daban kuma sannan mutumin da ya ɗebi ruwa sai ya ɗauko daga ƙeya sai ya shafo ya yi gaba ya dawo da shafar bai yi shafa daga far daga goshi zuwa ƙeya ba sai ya shafo daga ƙeya zuwa goshi sai bai mayar ba shi ma wannan ya shafa kai za ce ya shafa kai shi ma ya shafa kai ya zo da wajibi ko da ta goshi mutum ya ɗauka ko da ta ƙeya mutum ya ɗauko shafa ɗaya ne ta farko ita ce ta wajibi dawowa da ita kuma ita ce ta farilla tunda ai malamai ma sun yi saɓani akan malamai ma sun yi saɓani akan shin a hannayen wajen shafar kai idan mutum ya haɗa hannayensa shin ya tura su ya tafi da su daga fara daga goshi ya tafi keya shine shine shine shine shine shafar ko kuma daga keya zuwa goshi shine shafar na ce akbala bihi ma wa adbar annabi sallama akbala bi yadihi wa adbar ya yi gaba da hannayensa ya yi baya wajen shafar kai to ya ne gaba ya ne baya wasu suka ce ai ɗaukowa ta ƙeya zuwa goshi shine gaba ɗauka daga goshi zuwa ƙeya shine shine baya wasu suka ce a'a ɗauka daga goshi zuwa ƙeya shine gaba ɗaukowa daga ƙeya zuwa goshi shine baya duk akwai wannan zancen a wajen malamai almuhim a zance mai inganci abinda za a kira shi shafa duk abinda za a kira shi shafa shafar kai idan mutum yayi to ya sauke wajibi ya sauke wajibi sawa'un ya tafi daga goshi ne zuwa ƙeya bai dawo ba ko ya tafi daga ƙeya zo goshi bai koma ba ya sauke farilla ya yi shafar kai sai dai ya ragamma kanshi falala ta yin irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana haɗa hannayensa biyu ne ya fara daga goshi zuwa ƙeya sannan ya dawo da su yadda ya fara kamar yadda ya zo a hadisi shafar kai a shafar kunnuwa su ma mun yi magana a kai malaman malikiya suna sa shafar kunnuwa daga cikin sunnoni alhalin kuma annabi sallama ya ce kunnuwa suna daga kai al'udunani minar ra'as kunnuwa suna daga kai to kaga in kunnuwa suna daga kai shi yasa ma annabi sallama ba a rawaito ta ingantacciyar hanya cewa ya raba shafar kai da shafar kunne ba shafar kai da shafar kunne abu ɗaya ne shine abu na gaba na bakwai da malikiya suka ambata sabunta ruwa a shafar kunnuwa sabunta ruwa annabi salama baya sake wa kunnuwa ruwa ruwan da ya shafi kai da shi da shi yake shafar kunnuwa saboda kunne hukuncin kai ne da shi idan kuma hukuncin kai ne da shi kaga shi ma kunne farilla ne idan kuma mun raba su to shine sai ya zama yana zaman kansa amma shi baya cikin farillai tunda ba an kirgo shi cikin farillai ba a cikin aya idan ko yana daga kai to an baton shafar kai to ya shafe shi wala Allah kuma wannan yasa ake shafarsa shi ma ba ake wanke shi ba ai kunne fata ce ai za a iya sa mata ruwa a wanke ta za a iya cewa ita ma a wanke ta amma kuma sai ya zama shafawa ake kamar yadda ake shafar kai wannan yana nuna alamar hukuncin kunne shine hukuncin kai hukuncin kai shine hukuncin kunne jeran tafarillai shi ma akwai hadisi wadda yake mai rauni bai inganta ba cewa annabi sallama ya fara alwala daga kafa wannan hadisin bai inganta ba inda wannan hadisin ya inganta to da jera farillai ba zai zama sunna ba da zai zama dole inda wannan hadisin ya inganta to da jera farillai sai ya zama sai ya zama ba dole bane tun daga shi an samu manzon sallama ya faro daga kafa to amma bai inganta ba abin da ya abin da ya tabbata shine alwalashin nan dai yadda yake farawa da hannu zuwa gaban da muka sani har zuwa kafa haka ya tabbata yana alwala ba a taba gani ya jirkita wannan jerin ba kuma alkur'ani ma haka ya jero fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sai jera su annabi ma sallama jera su yake da haka waɗannan farillan yadda suka zo alkur'ani a jere haka annabi sallama ke aiwatar da su a aiwace da haka jera su ya kamata ya zama farilla ne ba sunna ba duk wanda ya jirkita ya wanke hannu sannan ya wanke fiska alwalar shi ba ta yi ba saboda ya saba wa tsarin ainihin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala Allahu alam wa amma fadailuhu fa sab'atun amma mustahabbai na alwala guda bakwai ne at-tasmiyatu yin bismillah mustahabbi ne ba dole bane wal mawdu'u tahir da samun wuri mai tsarki shi ma mustahabbi ne ba dole bane wuri mai tsarki wurin da bai da tsarki kamar bola kamar kwata to mutum ba a son ya alwala a wajen sai idan ya zama ya rasa wuri mai tsarki to nan ana nufin wuri mai tsarki kan wurin da mutum zai yi amfani da shi wurin da mutum zai tsuguna ko ya ɗora abin alwalar shi ba ana nufin mahallin ba domin akwai mahalli kamar banɗaki za ka samu mahalli ne na biyan bukata mahalli ne na biyan bukata amma kuma gurbin da mutum zai tsogona akai kuma zai yi gurbi mai tsarki ne kawai dai saboda bayan ɗaki ne wuri ne gaba ɗaya mahalli ne abin kyama amma gurbin da mutum zai tsugune ya alwala ai zai yi wannan gurbi mai tsarki ne an yi wanka a wajen an wanke shi da ruwa an yi waye da sauransu wannan wuri ne mai tsarki amma in kai la'akari da mahallin banɗaki ne zaka ce wuri ne na ƙazanta wuri na mu'amala ta kazanta amma yanzu haliyan bigiran da zan tsuguna ne alwala a wajen bigire ne mai tsarki to wannan ba akan wannan ake magana ba don haka idan an ce wuri mai tsarki kar ka ɗauka cewa an faɗi haka ne don a cire banɗaki har ka ɗauka ba alwala a banɗaki ba haka ba ba haka ake nufi ba shi ma banɗakin akwai wuri mai tsarki a cikinsa don haka ana nufin kar ka hau guri na jasa ka yi alwala in ban ɗakin nema kar ka zo ka shiga cikin fitsari ka tsuguna ka ajiye buta ka kace za ka yi alwala a wajen ko a kasuwa guraren da ake ta yin fitsari ka tsuguna a wajen za ka yi alwala ko akan bola ko akwata wurin mayanka da sauransu wannan duka abin ƙi ne amma dai idan an yi alwalar ta yi saboda ai bai shafi farillan alwala bai shafi wani abu na rashin ingancin alwala ba yana alaka da kawai da gurin da kai amfani da shi don haka yin ba zai bata alwalar ba ko ba zai hana yiwuwar ta ba wakilatul ma'i bila haddin da karancin ruwa ba da iyaka ba wato ba a yi maka iyaka ba ruwa dai an kwadaitar da kai ya zama mai ya zama kaɗan kamar da annabi sallama ya gaya wa sa'ad na biyu kasu da ya ce da shi wannan irin wannan kelar da ruwa fa ya ce amma aikin Allah ruwa ma akwai wani almubazzaranci a ruwa ya ce kwarai ko ko kana kan korama mai gudana ko kana kan kogi mai gudu dole ka takaita ruwa sai mashi wannan tarbiyar annabi sallama ya kasance yana alwala da mudu daya mudu daya shine tafin shi hannu biyu yana yana wanka da mudu uku ko da sa'i daya shine mudu hudu sallallahu alaihi wasallam saboda takaita ruwa to amma ambatan haka ba shi yake nuna cewa to an iyakance maka kayi alwala da mudu daya ba saboda ai mudun annabi sallallahu alaihi wasallam shine tafin hannunsa biyu kuma shi wannan tafin hannu biyun ya danganta daga mutum zuwa mutum da ka samu dukkanmu a nan za ka samu mun bambanta a cikin tafin hannunmu to idan aka ce maka mudu wani mudu ɗaya to shi sama ba bukatar a yi maka iyaka ba a yi maka iyaka ba sai dai kai kasancewa ana bukatar ka da ruwanka na alwala ya kasance takaitacce kar ka dinga almubazzaranci da ruwa shi sa wannan ma kama kan butoci masu manyan baki ba na alwala ba ne saboda da ka karkato duk kokarinka sai abin da ya fi karfin amfaninka ya zubo to wannan ya sabawa abin da ake so a shari'a amma dai ba iyakance ba kowa ya kwatanta wa ido ba mudu ba ya san kima wa watul ina'i alal yamin da kuma ajiye abun alwala din kwanon kwanon ruwa din alal yamini a dama in kana maftuhan idan budadde ne saboda a babin tsarki ana son ka gabatar da dama kamar da annabi sallallahu ya tabbata a hadisi shi yana sha'awar dama cikin dukkanin lamuransa ciki har da tsarki da haka a babin tsarki za ka gabatar da dama don haka idan abin alwalarka kwanan da ruwan ke ciki ko kokon da ruwan ke ciki buɗaɗɗe ne suka ajiye ta dama saboda in ka ajiye ta dama to yanzu hannun dama zai dinga hannun dama ne zai dinga shiga yana ɗebo ruwan sabanin a ce ka ajiye shi ta hagu in ka ajiye shi ta hagu ɗayan biyu ko dai ka dinga ɗebowa da dama cikin tsananin wahala ko kuma ka dinga ɗiba da hagu wadda wannan kuma babu karamci a cikinsa ba karamci a cikinsa ta fiskoki guda biyu fiska ta farko shine yanzu ka, ka, ka, ka baiwa hagu hidimar tsarki wadda bai kamaci hagu ba illa ta biyu kuma shine hagun nan shine wanda yake mu'amalantan kazanta yanzu shi kake tsundumawa cikin ruwa ko da dai yanzu mai tsarki ne ka wanke shi amma dai babu karamci ka dinga tsunduma shi kuma a cikin ruwa kana ɗebowa sakon duk wani ruwa da zaka tsarki da shi a ce shi zai bayar babu karamci da haka sai ka ajiye ta dama sai ka dinga ɗebowa da hannun dama mafhumin maganar malam tana nuna inda a ce abin kuma rufaffe ne to ta hagu zaka ajiye shi kenan malam bai faɗi wannan ba shi ne kawai ya ce da ajiye kwanon alwala a hannun dama idan har idan har buɗaɗɗe ne to mafhumin zancensa yana nuna kenan idan rufaffe ne ta yadda karkato shi za a yi a ɗebi ruwan to za a ajiye ta hagu ne kuma nan kuma hannun hagu sai ya karkato sai ya baiwa dama kaga yanzu hagu ya shiga aikin da ya kamace shi shine hidima wa hannun dama sai ya karkato sai ya zuba dama sai dama ya ɗebi ruwan dama kuma sai ya kai ruwan yadda ya kamata saboda a nan mahallin nasu ne nasu dama ne shi su ma hagudin da mahallinsu an zo kaki face majina du hagudin shine mahallinsu shiga ban ɗakin du da sauransu nan nan kuma sai a gabatar da hagu wanke fitsari wanke bayan gida to duk kuma nan kuma gidansu hagu kenan amma yanzu babin karamci da tsarki to nan kuma gidansu dama ne walghaslatu saniyatu wasalisatu idza au'aba bil ula da wanki na biyu da kuma na uku idan ya game da na farkon au'aba ana nufin in ya game wankewa bil ula da wanki na farko kamar da muka faɗa wanki na biyu baya zama maka mustahabbi sai idan wankinka na farko ya biya bukata in wankin farko ya biya bukata to wanki na biyu ya zama mustahabbi amma idan wankin farko bai biya bukata ba to wanki na biyu fa zai karasa biyan bukatar na farko ne ta haka duk wanda ya wanki ya wanke fiskar shi sau uku amma wanki na farko ya wanke wani sashe ko ko bai game bai game fiskar da wanki ba a wanki na farko ya zo wanki na biyu nan ma saboda a tunaninsa akwai na uku don haka ya yi sakaci wajen abuna da ya zo na uku ne sannan kuma ya ƙara sauran wurin da bai taɓa ba kada ya tsammanin ya yi wanki sau uku ya yi wanki sau ɗaya ne kuma ya yi wauta saboda ya ɓata kansa lokaci in kai ɗiban farko ka tabbatar da ɗibar farkon nan ya gama wanke duk yadda ake bukata a wanki to daga nan kuma sai ka sai wanki na biyu zai zama maka ƙarin lada wanki na uku ƙarin lada amma wanki na hudu bidi'a ne idan mutum ya takaita a wanki ɗan ɗaya yayi idan mutum ya yi bibbiyu yayi in mutum ya yi uku uku yayi diya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau ɗan ɗaya yayi sau bibbiyu yayi sau uku uku wal bada'u bi muqaddamir ra'si da farawa da magabacin kai wato goshi farawa da kai ta gaba shine muqaddam magabacin kai amma nan farawa da magabacin kai malaman fiqh sukan yi magana akan cewa za a fara ne daga mahallin da wato gashi yake tsira bisa la'akari da mafi yawan mutane akwai da gashinsa yana tsira ne daga goshi to ba da shi za a yi la'akari ba akwai wadda gashinsa yana tsira ne yana da sanko ba da shi za a yi la'akari ba za a fara ne daga mahallin da mafi yawan mutane a nan gashinsu yake fara ka duba nan wajen za ka ga mafi yawan mutane guri ɗaya ne gashinsu yake farawa wadda za ka samu gashinsa ya fara daga goshi za ka samu kaɗan ne wadda za ka samu mai sanko za ka samu suma kaɗan ne to su ba sa cikin lissafi shi wadda gashinsa ya fara daga goshi to shi ma ba zai fara daga wurin gashin ba sai ya fara daga yadda kowa yadda kowa yake gashinsa yake shi ma mai san ko sai ya taho ba zai je can farkon gashinsa ya ce daga can zai fara shafar kai ba sai ya zo daga yadda gashin kowa yake farawa wa siwak da siwaki wannan shiwakin sawa'un na ice ne ko na buroshi ko kuma idan ya gagara mutum ya yi da yatsa daidai bukata shine mutum ya goge bakinsa ya kyautata shi gabanin ya yi sallah to duk lokacin da mutum zai yi wannan hidima shiwaki daban kurkura baki daban mutane su dinga raba su wasu suna sa shiwaki a cikin kurkurar baki sai ya fara alwala ya zo kurkurar baki sannan da zai sa ya tsaye ta sakace sakace yana gogewa ya ta ɓata lokaci yana goge bakinsa ya alhalin ya fara alwala wannan kuskure ne wannan gogewa da yatsan da ake yi yana cikin ma'anar shiwaki ne ana yin sa ne kafin a fara alwala idan za ka fara alwala kafin ka fara sai ka yi shiwakin ko ka sa yatsar ka goge bakin tas in ka gama abin da za ka yi na goge bakinka to in ka fara alwala fa abin da yake cikin ta kurkurar baki ne ba shiwaki ba da haka ruwa za ka sa a bakinka ka guntsa ka jijjiga ka watsar ka ci gaba shine kawai abin da yake cikin alwala ba sakace sakace a cikin alwala kuma kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan shiwakin sosai da yadda yake cewa ba dan ma kada ya matsa al'ummarsa ba da ya umarce su da yin shiwaki yayin kowace sallah wallahu a'lam babu fara'idul ghusl yanzu kuma malam dai shiga ya shiga babi na farillan wanka wanka kamar da kuka sani game jiki ne da ruwa da nufin bautar Allah madaukakin sarki idan an ce wanka a wajen malaman fikihu to suna nufin wankan tsarki wadda na wajibi a wajen malaman fikihu guda biyar ne waɗansu sukan kasa shi shida wankan janaba da wankan ɗaukewan jinin haila ga mace da wankan ɗaukewan jinin nifasi ga mace da kuma wankan gawa da kuma wankan shiga musulunci a wajen wasu malaman wasu kuma suka mai shi shida can janaba suke raba ta biyu wankan fitan mani da wankan jima'i waɗannan su ne wanka na farilla duk da wankan shiga musulunci akwai saɓani mai girma akan wajibcinsa ko rashin wajibcinsa kuma zance mai inganci ba wajibi ba ne li'annal islam ya jubbu ma qablahu shiga musuluncin kawai ya ya zame tsarki a gare shi yin musuluncinsa ai ya ɗara komai na tsarki ya ɗara wanka ya ɗara komai kuma malamai suka ce duk da dai gashi wannan ya musulunta annabi sallama ce da shi in go ɗauki ruwa ka je kai wanka wannan mu- mutum nawa ne suka musulunta a wajen manzo Allah sallama ai kaga ba za su irgu ba amma ba a ga yana ce musu haka ba ta yi wannan ɗin wani dalili ya sa ya yi masa hakan ɗin da akwai ba na mantawa wani bawan Allah ya taɓa zuwa an taɓa kawo shi gabana zai musulunta gaskiya tsakani da Allah da ya zo kusa da ni yana mun bayani yana mun bayani na shiga cikin damuwa sosai saboda irin warin da yake tashi tare da shi saboda a lokacin ma yana cewa karnuka suka ɗebo za su tafi mota ta ɓaci musu sun tsaya ana gyaran mota ne ya ga ana sallah a wani masallaci ya dama ya daɗe na sha'awar musulunci ya shiga masallaci kawai je aka yi sallah da shi kuma kafin a idar da sallah su kuma sun gama gyara sun tafi abinsu da ya fito bai gansu ba kawai to shikenan shi kuma ya koma masallacin ya ce musu shi musulunci yake so yi da haka gaba daya dama naman kare suke ci shine abincin su haka wari yake yi ba yadda yake to irin wannan zai iya yiwuwa wala Allah idan aka fahimci ga irin halin da yake ciki a umarce shi da yin wanka almuhim wankan shiga musulunci zance mai inganci ba farilla ba ne wanda ya musulunci shikenan ya shigo musulunci da tsarkinsa ya rage idan lokacin sallah ne ya yi alwala ya yi sallah idan ba lokacin sallah ba ne to ya rage ana iya umartansa ya je ya wanka don ya tsaftace jikinsa idan ba babu tsafta tare da shi amma zancen a ce janabarsa ta da ta kafirci da ke cikin janaba yanzu sai ya mata wanka ya mata taso ba ai musulunci ya kawar da wannan janabar ya kawar da komai sai dai in yayi janaba a cikin musulunci kuma wanda ko da a ce ma yayi aure yana kafirin yayi aure ya rabu da matar ko ta mutu ko ya sake ta sai kuma sai ya zo ya musulunta yana shiga musulunci fa musulunci ba zai ɗauke shi mai aure ba eh ya saki matar ya rabu da ita a to ba za ku gane ba sai na muku misali inda zai je inda zai je yayi zina bayan ya musulunta sai je yayi zina da aka zo ya tabbatar da cewa eh yayi zina to wancan auren da ya taɓa yana kafiri ba shi da tasiri yanzu la'akarin saurayi za a masa ba la'akarin mai aure ba bulala ɗari za a mar sau da musuluntarsa gaba ɗaya rusa baya kan jama'a an fahimta ya to don haka kaga wa yake magana wanka kuma janaba da sauransu don haka in yayi janaba a cikin musulunci shi sai ya wankan janaba wallahu alam malam yace babu fara'idul ghusl babi da yake magana akan farillan wanka to shi wannan wanka na tsarki ko da mun ambaci wanka na wajibi ba mu ambaci na mustahabbi ba irin wankan juma'a wankan idi irin su wankan shiga makka waɗannan duka siffarsu ɗaya sai dai kawai waɗancan na farko na wajibi ne waɗannan kuma na mustahabbi ne to malam kai tsaye ya tafi zuwa ga kawai farillan duk yadda ka ji farillai da sunnoni da mustahabbai na wata ibada idan ka tattara farillan da sunnonin da mustahabban su za su baka ibadar mafi kamala mafi kamala ta yanzu alwala ba mun yi farillai mun yi sunnoni mun yi mustahabbai ba za ga ai ba maimaici sunnoni takwas daɗi ne akan farillai bakwai mustahabbai bakwai daɗi ne akan sunnoni takwas in ka haɗa bakwai da bakwai sha hudu in ka kawo takwas akan sha hudu ishirin da hudu waɗannan ayyuka guda 24 a cikin alwala idan mutum ya bi su gaba ɗaya ya zo da su gaba ɗaya to ya zo da alwala mafi daraja ya zo da alwala mafi falala inda zai ciccire waɗanda zai yiwu a cire su a zauna lafiya irin mustahabbai ya ciccire musahabai ya ciccire gwargwadon abin da ka rage gwargwadon abin da ka rasa to shi ma wanka haka ne yana da farillai yana da musahabai yana da sunnoni in ka tattara su shine wanka mafi kamala gwargwadon abin da ka rage idan ba zai cutar ba gwargwadon abin da kai ma ka rasa idan ku mai cutarwa ne to ka rasa wankan gaba daya ko ka rasa ibadar gaba daya farillan wanka da sunnoninsa da musahabbansa fa amma fara'iduhu fa khamsatun amma farillan wanka guda biyar ne guda biyar ne da ina yaro ina mamakin wannan abu alwala bata kai wanka ba a ce farillanta bakwai wanka kuma duk girman sannan a ce farillansa kwaya biyar ko a ce hudu wasu ma hudu suke cewa farillansa biyar ne anniyatu niyya mun sha magana akan niyya wa ta'mimul jasad bil ma'i da game jiki da ruwa wa dalki jami'i ko wa dalku jami'il jasadi wa dalku jami'il jasadi da cuda dukkanin jiki can gamewa nan cudawa da bambanci ko me bambancin su gamewa ruwa ya taba cudawa hannu ya taba ta haka suna da bambanci walfauru da gaggautawa gaggautawa mun yi magana a kai ba ana nufin mutum ya ta yi da gaggawa kamar kansa zai yanke ba ba haka ake nufi da gaggautawa banda ake nufi gaggautawa shine mutum kada ya tsaya suku-suku in ka riga ka fara wanka to kawai ka tafi zuwa wanka duk gabar da ka gama ta ka shiga ta gabanta ba da bata lokaci ba shi ake nufi da gaggauta in a alwala ne in a wanka ne in a kome ma abin da ake nufi da shi kenan yanzu da ka fara to kawai ka ci gaba kana gama wannan ka shiga wannan da ka gama wannan ka shiga wannan wai kar kana yin wankan sai kuma ka tsaya sai ka shiga wani suku-suku wani aiki da baya cikin wankan to in kai haka baka yi fauru ba ka raba tsakanin ayyukan da wani abu kar ka raba tsakanin ayyuka da komai sai da ayyukan da suke na wanka ne wa takhlilu sha'ri da kuma tsefe gashi duk yanda gashi yake a jikin mai wankan tsarki wajibi ne sai ruwa ya ratsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni mai yin wanka da ya yi wanka ya shigar da ruwa cikin gashinsa har sai ya ɗebe tsammanin cewa ruwa ya ƙosar da fatarsa wani hadisi ya zo ta hata kulli sha'aratin janaba amma hadisin bai inganta ba karkashin kowane gashi akwai janaba wannan hadisin bai inganta ba inda ya inganta da ya ishe mu dalili akan wajibi ne ruwa ya ratsa kowane gashi to amma duk da bai inganta ba ko da a ce ba mu da bukatar shi ko da a ce ba zai yi aiki ba to akwai akwai hadisan da za su yi aiki madadinsa irin hadisin da muka faɗa annabi sallama ya yi umarni da mai wanka da wani mai wanka ya zuba ruwa a kansa har sai ya ɗebe tsammanin wato ruwa ya ya ratsa fatar fatarsa sannan kuma da hadisin mata nan da ta zo ta koka annabi sallama cewa tana da tsananin gashi na ka da haka ya za ta yi wajen wanka shin sai ta kunce wannan yawon nata ne annabi sallama sai ya ce a'a ya ishe ki ki malala wa kanki ruwa sau uku kaga in ba so ake ruwa ya ratsa gashi ba ba bukata a ce a malala ruwa har sau uku innama yakfiki an tahsiya ala ra'siki thalatha hasayat ya wadatar da ke ki kwara wa kanki ruwa kwarawa sau uku don haka kowane gashi idan mutum zai wankan tsarki ko mai wankan janaba ko mai wankan haila ko mai wankan nifasi wajibi ne ruwa ya ratsa gashi ko na kai ne ko na gemu ne ko a ko ina ne wadda kuma dama gashin da ya fewa a jikin dan adam shine gashin kai da na gemu shi na gemu saboda an hana cire shi shi kuma na kai wannan al'ada ce idan mutum ya ga damar ya bari zai iya gyara shi shari'a bata tilasta aske shi ba idan mutum ya ga zai iya askewa shari'a bata tilasta tara shi ba da haka ga wadda yake da shi to wajibi ne ya ƙosar da shi da ruwa ta yadda sai fatar kansa ta ji ruwa ga wadda ba ya da shi kuma shi kenan amma sauran gashin jiki irin su menene gashin baki irin su gashin hammata irin su gashin mara wannan duka ga baki ɗaya wurare ne da shari'a ta yi umarni ma a dinga cirewa ba daidai ba ne ma gashin ya taru har wadda za a zo ana cuccuɗawa har wadda za a zo ana ana ana taklili ana tsatsefewa wannan yana daga kuskure sunnoni ne na fitra an gina ɗabi'ar ɗan adam akan tsaftace waɗannan wuraren duk wanda ya bar waɗannan wuraren baya tsaftace su to ya fita daga ɗabi'a ya fita daga ɗabi'a ba haka ya kamace shi ba don haka duk yadda gashi yake a wanka sai ruwa ya ratsa shi wa amma sunan nuhu fa arba'a amma sunnonin wanka su kuma guda hudu ne gasu ya daiki awwalan wanke hannayensa karon farko ila ku'aihi zuwa wuyan hannu kamar yadda yake na alwala wal madmadatu da kurkurar baki wal istinshaqu da sheka ruwa a hanci wa mashu simakhil udunaini da shafar wa kofofin kunnuwa simakh ne wannan kofar da ta yi cikin kunne wannan suquba wannan ana ce mata simakh yawa wannan shafa wato kafar kunnuwa guda biyu wannan shi ma suna ne kawai nan dai kawai shafar kunne shafar kunne ake nufi to amma abin da ya sa malam ya ce simak ya ambaci kafa ba kamar na alwala ba da ya ce masfin uzunaini a alwala amma anan kuma sai ya ce masfo simakhil uzunaini akwai bambanci a alwala wannan fatar kunnan da kafar kunnan da fatar kunnan duka shafa su a alwala mustahabbi ne kamar yadda malam ya faɗa fa nake faɗa yawwa shafa su a alwala mustahabbi ne amma a wanka kafar kunnan wannan ciki ne ba waje ba ne don haka sa mata ruwa sunna ne tunda ciki ne ba waje ba ne amma fatar kunnan jikinka ne da haka sa masa ruwa farilla ne tunda ya zo a cikin farillai game jiki da ruwa fatar kunne tana daga jiki da haka shi sa nan ba zai ce maka masul udhani ne shafar kunnuwa ba har kai tsammanin fatar kunnan nan musahabi ne shafar ta a wanka a'a fatar kunne tana cikin tana jikinka don haka wanke fatar farilla ne yana cikin farillan wanka shine yana cikin umum amma ita kafar tunda ita lungu ne ciki ne ba wajen jiki ba ne to ita ba farilla ba ne sai ruwa ya je ya shigo ciki ba farilla ba ne shari'a ba ta tilasta mutum sai ya shiga ciki ko cikin kunnansa ko kuma kamar yadda za mu zo mu tadda malaman fikihu in karatu ya yi nisa yadda suke magana kan wajen tsarki idan namiji ne a ce sai ya tatse gabansa sai ya matse sai ya kada ya tatse ya kada ya yi waye da sauransu ana kokarin tilasta masa tsarkake ciki alhalin kuma shari'a ba ta neman ka da haka waje ake tsarkakewa amma ciki ba yadda ka iya da shi so wannan shine bambancin abin da ya sa malam ya ambaci kafa kunne anan kuma bai ambaci zahiruhuma batinuhuma kamar yadda ya ambata alwala ba saboda da zahir da batin yanzu anan duka yana me yana jikin jiki don haka yana cikin umum yana cikin farillai wa amma fadailuhu fa sittatun amma mustahabban wanka su kuma guda shida ne albad'u bi izalati al'adha 'an jasadihi farawa da kawar da kazanta an jasadihi daga gangar jikinsa wannan mustahabi ne in yazo zai yi wanka ya fara kawar da kazanta daga gangar jikinsa an jasadi idan cinyoyinsa akwai ya kawar in mai janaba na cinyoyinsa akwai ruwan mani ya wanke idan gabansa da akwai kazanta na alamun saduwa ya wanke ya fara gabatar da wannan tukunna in mace ce mai jinin al'ada cinyoyinta akwai jini ta wanke duk yadda kazanta take a jiki abu a wanke tas wannan shine abu na farko da mai wanka zai fara domin ya bi matakan wanka mafi falala summa ikmalu a'dha'i wudu'i sannan kuma ya cika gaban alwalarsa ikmal a'dha'i wudu'ihi cika gaban alwala abinda yake nufi anan idan mutum ya wanke majasa a jikinsa to sai kuma sai kuma ya bi gaban alwala ya wanke su kamar yadda ummu salama da nana aisha radiyallahu anhuma suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana farawa da alwala idan zai yi wanka sai dai sun bambanta yayin da ummu salama ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya wanke sai ya kammala wanka yake wanke kafafunsa sai ya zakuda daga wurin da ya wankan sai ya koma gefe sai ya wanke kafafunsa saboda wurin wankan nasa ba fulo ba ne ba tiles ba ko fulo na siminti haka ƙasa ce rairayi ne kaga rairayi idan kana idan kana wanka akan ƙasa ruwan yana fatsuwa a jikinka wala Allah wani anan bai taba wanka akan akan akan rairayi ba dan gata amma Annabi sallama wurin wankan shi ma kenan dan haka idan ya kammala wankan to kuma sai ya koma gefe sai ya wanke kafafunsa saboda ai ƙasa ta babbata kafar sai koma ya wanke kafafunsa na Aisha kuma ta rawaito cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana yin alwalarsa irin alwala ta wanka ta ta sallah in zai wanka yana alwala irin alwalar sallah to anan sai malamai suka fahimci kenan yana yi ya wanke har da kafa to duka waɗannan hadisan guda biyu suna amfani idan mutum ya ga zai wanke gabansa na alwala ya bar kafafu sai ya gama wanka sai ya wanke su falahu zalik yana iya haka idan mutum ya ga zai iya bin gabansa na alwala har ƙarshe sai ya wanke kafafu sannan ya zo kuma ya fara wanka to yana da wannan damar duka dai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo wanka yana bin gaban alwalarsa ɗaya bayan ɗaya ya wanke su kamar mai kamar yadda ake alwala wannan sunna ce ta wanka sunna ce ta wanka amma ba alwala ba ce mai tsarkakewa na ga mun faɗi wannan a ma sunna ce ta wanka ba alwala ba ce mai tsarkakewa wai da a ce a lokacin za ka yi alwalar ka wanke dama ka wanke hagu ka kammala alwala tas sai wani dalili ya fitar da kai daga bayan ɗaki shin za ka iya kai sallah saboda ka yi wannan alwalar na ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wannan alwalar ba ta ɗauke maka hadasi ba har sai in ka yi wanka in ka yi wanka to shi ne ya ɗauke maka hadasin shi yasa in kun kula malam sai ya kawo wanke gaban alwalar ma sai ya kawo su a cikin mustahabbai don a nuna maka cewa inda za ka yi wankan ba ka yi alwalar ba wankanka ya yi kuma tsarkinka ya yi kuma har sallah za ka yi domin wasu suna ɗauka wannan alwalar da ake a farkon wanka ita ce take ba da damar yin sallah bayan an yi wanka ba ita ba ce idan ita ce in ka gama ta kafa ta mana ba ita ba ce wankan ne yake baka damar yin sallah har sai idan kayi abin da alwala za ta kare ai hadasi mun yi da ku karami ne da babba alwala tana ɗauke karami ne wanka yana ɗauke babba to a lokacin da wanka ya ɗauke babban hadasi ya za a ce karami yana nan ai in wanka ya ɗauke babban hadasi karami ma ya tashi babu shi to tun da wanka ya ɗauke babban hadasi ya ɗauke karamin hadasi to za ka iya sallah amma idan kai wani abu da yake karya alwala da yake jawo karamin hadasi to shi kenan yanzu sai karamin hadasi ya dawo sai kai alwala shi sa ko a wajen wankan malikiya suka ce mutum ya fara da wanke gabansa saboda idan ya wanke gabansa har ma suke cewa ya ɗaura niyya yayin wanke gaban nasa saboda idan ya wanke gaban nasa da niyyar wanka to shikenan yanzu idan ya zo yana wanka ba bukatar ya taba gabansa idan bai taba gabansa ba bai kuma yi fitsari ba a cikin wankansa ko bayan wankansa bai kuma fidda iska ba to idan ya kammala wankansa to zai iya yin sallah saboda bai taba gabansa ba amma ya taba gabansa yana cikin wanka taba gabansa ba zai karya masa wanka ba tunda taba gaba alwala yake karyawa ba wanka ba ba zai bata masa wanka ba zai ci gaba da wankansa amma dai ya sani ba zai yi sallah ba sai ya yi alwala sannan ku duba wani fikihun zance a nan da mala ya ce sun ikmalu a za'i wudu'ihi sannan cika gaban alwalarsa haka malam ya ce bai ce ba sannan alwala eh ku riƙi wannan sosai matsayin latifa wata fa'ida ce duk yadda kaje ka samu malamai suna maka bayanin yadda ake wanka to in sun zo maganar nan ba za su ce maka sannan alwala ba sai su ce maka sannan gabban alwala sai su ce maka wanke gabban alwala saboda ba alwala ba ce wanke gabbanta ne haka aka ga annabi sallama yake yi haka ya karantar da haka sunna ce ta wanka wa ghaslul a'ali qabla al-asafili sannan kuma da wanke sama kafin kasa a'ali wato sama qabla al-asafili kafin kasa idan mutum zai yi wanka bayan ya wanke gabbansa na alwala to abin da zai fara da shi shine sama sai biyo ta ina kenan taka taka zai faru in ya gama wanke kansa to sai ya dauka daga kafada ya yi ƙasa ba zai ɗauko daga ƙasa ya sama ba shi ne al'ali kawai al'asafili wata sulisun ra'asi bilgasli da wanke kai sau uku wannan mustahabbi ne amma ga wanda ga wanda ba shi da tsananin gashi wanda yake mai aski ne kamar kan bawan Allah nan da nake gani idan ya ɗebi ruwa kawai ya zuba sau ɗaya kaga ruwa ya game kansa gaba ɗaya amma wanda yake mai gashi ne kamar wancan bawan Allah da nake gani kaga idan ya ɗebi ruwa ya zuba karin farko ba lallai ba ne ruwan ya iso fatar kansa don haka wanke kai sau uku yana zama mustahabbi ne a hakkin wanda ba shi da wadataccen gashi amma da yake da wataccen gashi farilla ne saboda ruwa har sai ya iso fata shi kamar da muka bayani a baya wal bada'u bil mayamin qabla al mayasiri da farawa da dama kafin hagu idan hannaye zai wanke sai ya fara dama kafin hagu idan tsagin jikinsa zai wanke zai fara da tsagin dama kafin hagu sannan ya yi hagu din saboda tsarki ne mun yi bayani a baya mun yi bayani a ahlari ma annabi sallama yana gabatar da dama akan hagu a cikin sarki wa qillatul ma'i ma'a ihkam da takaita ruwa ma'a ihkam tare da kyautatawa abin me ake nufi da haka wato kar takaita ruwan kuma ya sa kayi wankan kayi wankan abinan yawa miya-miya saboda an ce a takaita ruwa kuma kawai shi gina sai ka shashafa gashi nan jikinka wurare da yawa ba su samu bai samu ruwa ba a'a takaita ruwa ma'a ihkam tare da kyautata wankewan ya zama ko ina yawon ku tas tare da cewa ruwan kuma kaɗan ne shi ake nufi da ma'a ihkam ma'a ihkamil gusul wa qillatul ma'i ma'a ihkamil gusul tare da takaita wankewa ko ma'a ihkamil gasli al-gasli wankewa al-gusul wanka al-gasli shi yafi kamata ba wa qillatul ma'i ma'a ihkamil gasli da takaita ruwa ko karanta ruwa tare da kyautata wankewa wallahu alam Allah shine mafi sani idan muka duba za mu ga waɗannan abubuwa da aka lissafo mana farillai da sunnoni da musahabbai in ka tara su su za su baka wanka mafi falala idan mutum ya zo zai yi wanka to da kasancewar mun fara da farillai to fa ba shi yake nuna cewa yanzu kuma idan ka zo da farillai za ka fara wanka ba a yanzu za ka tara waɗannan abubuwan farillai biyar sunnoni hudu musahabbai nawa ya ce musahabbai shida kaga goma sha biyar kenan waɗannan ayyuka goma sha biyar ɗin za ka tara su in ka tara su su da kansu kowanne zai nuna maka gurbinsa da haka abin da za ka fara yi a cikinsu shine samun abinan wanke wanke najasa in ka wanke najasa ka bi gaban alwalarka in ka bi gaban alwalarka ka wanke kai sau uku wajen wanke kai sau uku za ka hada da fiska za ka hada da gemu ya zama kai gaba daya eh kai gaba daya kenan har da fiskarsa da komai da wuya sannan sai ka ɗauko ta sama kuma tsagin dama sai ka wanke har zuwa idon sau in ka ga dama ka ƙarasa sannan ka ɗauko tsagin hagu daga sama shi ma har zuwa idon sau ko ka ƙarasa sannan ka wanke ƙafa inda baka wanke ba ƙafar dama sannan ka wanke ƙafar hagu daga wannan lokacin ka gama wankanka wannan shine wanka mafi falala amma malamai suka ce shi wanka dama iri biyu ne akwai wanka mai isarwa akwai wanka mafi falala wanka mafi falala shine wannan wadda muka yi bayaninsa muka karanta shi mai ayyuka guda goma sha biyar wanka kuma mai isarwa to shi kadai abin da yake bukata iya farillan yake bukata a samu niyya a samu game jiki da ruwa a samu cudawa a samu gaggautawa sai mai ya rage wayannan abubuwan a samu ratsawan ruwa cikin gashi duk da wannan idan an ce umum an ce gamewa ya kamata ya shiga ciki shi sa wasu suke sanya farillan guda hudu waina abubuwan guda hudu idan sun samu a wanka to wanka ya yi ta ce mutum zai samu ruwan sama ya shiga ruwan sama ana ruwan sama da niyyar wankan janaba sai ya sa hannayensa ya gauraya duka jikinsa ya wanku tas ya fito wankansa ya yi ko da ku bai fara da wanki najasa ba a haka ta wanku a cikin ruwan ko da bai fara da wani farawa da dama sannan hagu farawa da sama sannan ƙasa wanke kai sau uku kawai ya shiga kawai ya yi abu a cikin ruwa ruwa ya jika shi jirib to shi kenan ya yi wanka ke sa aka tambayi wasu cikin magabata mutumin da ya fada cikin kogi da niyyar wankan janaba ya fito ya yi wanka ya ce ya yi wanka wankansa ya yi matuƙar ya samu niyya so da bukata shine ruwa ya jika shi gaba daya don haka amfanin ilimi da sanin farilai da sanin sunoni da sanin mustahabbai shine mutum ya iya sanin menene gwargwadon abin da ya ishi mutum ibadarsa ta yi menene kuma abin da daɗin lada ne me kuma abin da in babu shi ba ta yi ba shine amfanin sanin farillai da sunnoni da musahabbai da malamai suke yi ba wai bukata ake mutum sai ya haddace don mutanen mu suna dauka yana daga jahilci wai a ce maka nawa ne farillan alwala ka kasa faɗan guda nawa ne wannan ba jahilci bane ai ba dole bane ba wanda ya tilasta maka sai ka san farillan alwala guda nawa ne amma tilas ka san meye dole alwala ka san meye ba dole ba yanzu ya rage naka ka san yawan su ko baka san yawan su ba ba wani ilimi bane sanin guda nawa ne wannan ba wani ilimi bane ilimi shine ka san me ka san cewa kaza farilla ne jahilci shine a ce maka me hukuncin wanke alwala wanke fiska alwala ka ce sunna ne to wannan jahilci ne me hukuncin wanke hannu zuwa tsugurguma alwala ka ce mustahabbi ne to wannan jahilci ne amma a ce ma nawa ne farillan alwala ka ce kai ba zan iya tunawa ba to wannan ba jahilci bane ai ba lalle sai ka kiyaye shekarun ka ma za a tambaya baka kiyaye ba kuma ba jahilci bane Allahu a'lam to wannan sai sati sai mu tashi babu tayammum idan Allah ya kai mu dare da lafiya abinda muka daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala habibihi al-mustafa نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اجتبى wannan yana cewa malam wanda tasbihi ne ya zo da isnadi ingantacce a ruku'u da sujada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subhana rabbiyal a'la to duka sun zo amma subhana rabbiyal azim da kuma subhana rabbiyal a'la sun fi karfin ingancin isnadi amma shi ma wancan wabi hamdihi din ya zo shi kuma ya inganta sallar nafila a sallar azhar shi raka'a takwas raka'a takwas kafin sallah ya hada har da nafilar gaisuwar masallaci ne ko a'a to wannan ka zo da ilimin da ban san shi bane ai raka'a takwas kuma kafin sallar azhar yi raka'a biyu na sani ko hudu akwai dai raka'a biyu akwai kuma raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar wanda annabi sallama yake cewa ba wanda zai dore akan su face ya shiga aljanna hudu kafin azhar hudu bayan azhar amma takwas kafin sallah ban san su ba sannan ku bambanta tsakanin duk wata nafila da ratiba nafila ta gaisuwar masallaci ita sanadin ta gaisuwar masallaci ne sawa'un an kira sallah ko ba a kira sallah ba ita kuma ratiba sallah ce da ake yin ta bayan kiran sallah kafin shiga sallah ko raka'a nawa kai kafin a kira sallah to dan an kira sallah wannan ratiba tana nan baka yi ta ba ta tsakanin ainihin kiran sallah da shiga sallah malam ya yi ingancin yin alwala a banɗaki bayan haka za ka yi addu'a bayan ka gama alwalar to mun yi magana a kai ai wala Allah ya rubuta kafin mu gama ai kafin mu magana a kai banɗaki ina zuwa banɗaki wato banɗaki fa ba najasa ba ne wurin mu'amala ne da najasa akwai bambanci banɗaki ba najasa ba ne gurin mu'amala ne da najasa zai iya yiwuwa banɗaki zirin banɗakan zamani wadda idan ma an biya bukatar kora ta ake da ruwa ta tafi can wani rami daban ya zama ko ina tas yake a goge a wanke ana goge shi kamar jariri yanzu za ka ce wani wurin najasa to haka na kama na kama da ba irin wannan ɗin ba ne asalin najasar ta tafi can ƙasa sannan abin da yake a sama kuma matuƙa an sa ruwa an wanke an kora shi ma ya tafi can ƙasa yanzu dandabalin da yake ba najasa ba ne wannan wurin sai da tun da muhalli ne guri ne da ake mu'amala da najasa na ce muku shi ya sa wurin ya zama wurin abin kyama Da haka yin alwala a wurin ba yin alwala akan najasa ba ne sannan a addu'a bayan gama alwala a cikin banɗaki ba a yi ba a ambaton Allah a banɗaki wasu malamai suka ce shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya fito yake cewa gufranaka saboda zaman da yayi a ban ɗakin dan lokacin da ya zauna bai ambaci Allah ba shine da ya fito ne mu gafara Allah ya Allah ina neman gafarar ka na zauna a ban ɗaki minti uku ban ambace ka ba an fahimta to kaga yin haka ne wannan yana cewa kenan ba ambaton Allah a bandaki sannan kuma yana da zobensa da aka rubuta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jikin zobensa in zai shiga bandaki yana ajiye shi don haka bandaki ba wurin ambaton Allah bane da addu'ar da, da bismillah alwala da addu'a bayan alwala duka waɗannan musahabbai ne ba dole bane ba dole bane bismillar ma da a ce ma hadisinta ya inganta ne hadisin kuma bai inganta ba cewa babu sallah ga wanda ba shi da alwala babu alwala ga wanda bai yi bismillah ba wannan hadisin bai inganta ba inda ya inganta ne ma sai a ce to yanzu yin bismillah alwala ya zama dole to amma ba bai inganta ba don haka yin bismillah ba dole ba ne sai mutum ya alwala shi kawai Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika to na'am ya ce dangane da wanka da aka ce idan mutum ya wanka ko da bai yi alwala a wankan shi ba zai iya zuwa ya yi sallah to dangane da niyya fa sai ya shigar da niyya cewa zai yi sallah da wannan wankan ko kuwa amsa shi ne ba bukatar haka da zaran ya yi niyyar wankan janaba to wannan wankan ya ɗauke masa hadasi in ya ɗauke maka in wanka ya ɗauke maka hadasi to komai za ka yi da shi kamar yanzu misali kai alwala ne kamar kai alwala ne sai aka yi sallah azhar da ka idar da sallah azhar sai aka yi gayyar jana'iza kaga sanda zaka rura ba kan baka san zaka jana'iza ba da aka yi jana'izar kuma sai ka ji kana so kai karatun alkur'ani ko kuma kana so ka yi dawabi idan a makka ne wannan alwalar kawai da ka yi ta a matsayin alwala da niyyar alwala ta ɗauke maka hadasi don haka kana da damar da za ka yi duk abin da mai tsarki yake da ita to haka wanka in ka yi shi wankan tsarki wankan janaba ka shiga tsarki don haka duk abin da mai tsarki yake yi za ka yi ba bukatar sai ka yi niyyar yin wannan abin a cikin wankan ka kafin ya yiwu allahu alam wadda ɗan yi tunani ko ai mun yi magana a kai akwai wannan akwai hadisi a kai mu ambata akwai hadisi a kai na eh akwai cewa kurkurar baki da shekar hanci a wanka ba mustahabbi ba ne ba sunna ba ne farilla ne akwai wannan maganar su malikiya sun saka kurkura baki da shekar hanci a cikin a cikin sunnoni a wanka saboda ai suna ganin ciki ne ba waje ba ne ciki ne kamar yadda ba a tilasta maka wanke cikin kunnanka ba ba a tilasta maka wanke cikin al'aurarka ba to haka ba a tilasta maka wanke cikin bakinka da cikin hancinka ba su ma ciki ne waje jiki shi aka wajabta maka wankewa to akwai kamar mazhabar hambaliya su sun tafi akan cewa kurkure baki da shekar hanci yana daga fiska ai magana asali ta dauko tun magana alwala da muka yi a baya tun ma a halari da muka faɗaɗa magana akan cewa baki da hanci wasu malaman suna ganin suna daga fiska don haka da aya ta umarnin wanke fiska haddasu tunda annabi salama an ga in ya zo wanke fiska sai ya kurkura baki ya sheka hanci sai ya wanke fiska kenan su ma haddasu a wankin fiska idan kuma haddasu to sun shiga cikin farilla ba sunnoni ba ne to wannan fahimta ce ta zo ta shigo cikin wanka tunda wanke fiska farilla ne a wanka to wanke kurkura baki da shekar hanci ma farilla ne tunda suna daga fiska ka fahimta zancen lalle malam jafar allah ya masa rahama yana da wannan fahimtar a duk yadda ya bayanin wanka zaka ji yayi bayanin wajibcin kurkure baki da shekar hanci ko da kogi ka shiga kai wanka ka fito sai ka kurkure sai ka sheka Allahu ta'ala alam alaikum salam zan yi zan datse daga kanka insha Allah na wadda wadda ya ce na hukuncin wadda yana da aure sai ya musulunta yaya auren zai za a sake shi ne ko yaya to wadda idan musulunci idan wadda ba musulmi bai musulunta ya rage ko shi din ko ko ko namijin ne ya musulunta mata bata musulunta ba ko kuma mata ce ta musulunta mijin bai musulunta ba ko kuma duka su ne suka musulunta idan namijin ne ya musulunta mata bata musulunta ba to za mu duba mu ga ahalun kitabi ce idan ba yahudiya ce ko ba nasariya ce to sai mu bar masa matarsa idan yana son kayansa su ci gaba da zama a haka saboda alkur'ani ya halatta zaman musulmi tare da wato abinan ba yahudiya ko ba nasariya idan kuma ita ce ta musulunta shi bai musulunta ba to a nan afwan idan kuma ba ba ahlu kitabi ba ce mushrika ce ko ba mujusiya ce kuma bata da addini almaniya ce to wannan wajibi ne mu raba shi da ita saboda musulmi baya auren mushrika wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu idan kuma ita ce ta musulunta shi bai musulunta ba to nan ba za ma mu raba ko shi ahlu kitabi ne ko ba ahlu kitabi ba musulma ba ta zama karkashin kafiri don haka za mu raba aurenta da shi ba hali ta zauna karkashin sai na kafiri idan kuma dukansu ne suka musulunta su biyu to shi kenan suna nan akan aurensu saboda musulunci baya bata auren da aka yi shi a jahiliya ko aka yi shi a cikin kafirci saboda shi aure ana gina shi ne akan na baka na auren maka na karba da haka a kowace al'ada ce aka yi haka a kowane addini ne aka yi haka tsakanin mai yar da shi mai karba to aure ya ɗauru tunda shi ko da wasa ma aka yi shi yiwuwa yake don haka shi aure allah ya rufe asiri shi ba a gina shi akan waɗansu rukunai waɗanda sai da musulunci suke yiwuwa ba an gina shi ne kawai akan kalamai kuma waɗannan kalaman da su ake ɗaura aure a ko'ina ma a koyaya ma da su ake ɗaura aure kuma duk yadda mutane suka ɗauka haka ne ɗaurin aure a wajensu to shari'a ta ɗauke shi haka an fahimta ba don haka auren da aka ɗaura shi a cikin kafirci idan sun musulunta ba a bata shi suna na akan aurensu Allahu ala na alaikum salam amfani da sabulu wajen yin wankan tsarki ba a yi saboda mun yi da ku cewa ai ruwa da ake yin tsarki da shi shine mai tsarki mai tsarkakewa mun yi wannan bayanan a baya idan an sa sabulu kuma to kaga ruwan an jirkita shi da sabulu kenan haka idan mutum zai yi wankan tsarki yana wankan tsarki ne da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ba a hana shi wankan sabulu ba kafin nan ko wankan sabulu a bayan nan kafin yayi wankan sa na tsarki yana iya wankan sabulu daga bisani sai yi wankansa amma ba da sauran ruwan wankan sabulu ba wadda sabulu ya shiga cikin sai canza masa kala ya iya yin wankan na tsarki abi daga bisani kuma yi wankan sabulu kuma ko da yi wankan sabulu daga baya in dai bai taba gabansa ba kuma bai yi fitsari ba bai fitar da iska ba bai karya alwala ba zai iya zuwa kuma ya sallarsa ko da bayan ya yi wankan tsarki sai ya yi wankan sabulu a kai to ai wankan sabulu baya karya alwala ai mun karanta abubuwan da suke karya alwala ba wankan sabulu a cikinsu ya to shi shine wayewa ta ilimi jama'a in ka kiyaye abu ka kiyaye yadda yake kawai kar ka yadda wani ruda ka yanzu mun yi abubuwan da suke karya alwala to kar wani ya ce maka to ai idan mutum yayi wankan janaba sai ya zo yayi wankan sabulu sai ya sake alwala kuma ya ruda ka me ya karya ta ba abin da ya karya ta wankansa yawwa wannan shine Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk